بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت زاني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu ci gaba da karatunmu dai na ilimin usulul fiqh wanda muke karanta littafi na usul mazhabin imam malik wato adilla hujjoji na mazhabin imam malik wajen fitar da hukunce-hukunce wanda al'allama abul abbas ahmad ibn muhammad ibn abi kaffal wallati ashamfiti ya rubuta yau za mu tashi a asali na goma sha uku a cikin usul ɗan nan dai na mazhaban imam malik wanda mun karanta guda har goma sha biyu mun karanta nafsul kitab zahirul kitab mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa tanbihul khitab mun karanta isharatun nas mun karanta dalalatun nas dalalatul iqtida afwan sannan mun karanta al-istihsan al-ijma al-qiyas al-istihsan karatun da ya gabata kuma mun karanta saddu zari'a yau za mu karanta al-istishab al-istishab malamin ya ce wa hujjatul ladayhi al-istishabu wa ra'yuhu fi dhalika la yu'abu yace sannan hujja ne a wajen Imam Malik al-istishab wa ra'yuhu fi dhalika la yu'abu yace hujjansa kuma ra'ayinsa akan wannan ba abu ne wanda za a aibata ba ra'ayi ne mai matuƙar ƙarfi mai matuƙar muhimmanci to menene al-istishab al-istishab asali a larabci idan aka ce istishaba ana nufin ya jawo wani abu to al-istishab anan shi ma yayi kama da wannan wato jawo wani hali a daga yanda yake a ci gaba da amfani da shi har sai an sami abin da zai sa a canza mai yanayi abin haka bai ba da ma'ana sosai ba amma za a gane su sai a insha Allah wato idan wani abu shari'a ta bar shi a wani yanayi to mu dawwamar masa mu jawo shi mu bar shi a wannan yanayin har sai mun sami dalilin da zai sa mu canza masa yanayi ana cewa kashi biyu ne shi al-istisab din nan akwai al-istisab shar'i akwai al-istisab al-aqli al-istisab al-aqli wanda abin mamaki shine mafi karfi shine wato ya zama misali yanda Allah subhanahu wataala ya bar abu haka za mu bar shi misali mun sani Allah subhanahu wataala ya farzanta mana salloli guda biyar to shin ya farzanta mana na shida a bai farzanta mana ba shin za mu iya mai da shafa'i da wutri farali ko mu ce wannan shi rakatar fajr farali ko wani abu irin wannan a'a Allah subhanahu wataala bai farzanta mana biyar ya farzanta mana saboda haka khamsu salawatin fi yawmihim wa laylatihim kamar yadda ya zo a hadisin Isra'il so babu wani abu da zai sa mu canja mu ƙara wa kanmu farlantan wani abu na shida ɗin so wannan nau'in wannan ana ce masa albara al'asliya wato abin da bai wajaba a kanka ba yana nan bai wajaba a kanka ba har sai ka san abin da ya wajabta maka misali yanzu sai ka kana zaune kana cikin hidimomanka sai a ce ga wani can ka ciyar da shi sai ce dan me zan ciyar da shi ce ni ba abin da ya wajabta mun ciyar da shi to anan kaga kana da bara'a asliya ne akan ciyar da wani babu wani abu da zai farlanta maka ciyar da wani har sai ka sami dalilin da zai zo ya farlanta maka din misali da cikin dalilan zai iya zama kana da wadata shi kuma wancan yana cikin matsanancin hali wanda babu wanda zai iya taimaka masa sai kai anan ya zama yawa zuba kanka farda ayin ne zama ka farda ka taimaka masa idan kuma masu wadatan da yawa to ya zama fardu kifaya ko kuma fardu jama'i na ya zama dole ku dukan ku ku zama kun taimakawa wannan mabukaci din wanda bai da abin da zai iya ci so wannan shine ake cewa al-istisabul aqli al-istisabul shar'i shi kuma shine shari'a ya zo ya bada wani hukunci a wani yanayi sai yanayi ya canza amma da yanayi ya canza ɗin kuma ba a samu wani hukunci sabo da ya zo ya faɗi ya faɗi hukuncin ya faɗi hukunci ba a samu wani nafsi da ya zo ya faɗi hukuncin sabon yanayi ɗin nan ba sai a ce to ai sai mu istisabin halin farko ɗin nan har zuwa hali na biyu din da ba mu samu sabon hukunci a kan shi ba gare shi ba misalinsa ana buga misalinsa da hukuncin taimama da yin sallah da taimama haga idan mutum ya rasa kuwa ya halasta ya yi taimama ya yi sallah ya halasta to sai kuma em, kuma idan ya taimaman nan ya yi sallansa sai ya sami ruwa ai ya riga ya yi sallansa babu komai to idan kuma yana cikin sallan sai ga ruwa ya zo yanzu me ya wajaba a kan shi ya wajaba ya yanke sallan nan ya zo tunda bai gama ta ba ya zo ya saki yayi alula ya sallah ya sallah da taimama ai da ruwan ai da alula ba da taimama ba ko ko me ya kamata yayi sai mu ce to ai an yi ijma'i akan cewa lalle sallansa ta inganta idan yayi da ruwan da taimama saboda rashin rashin ruwan alula to yanzu da ya shiga sabuwar hala wacce ita ce ya shiga ya fara sallan sannan ga ruwan ya zo aka ce sai wasu malamai suka ce za mu istisalin wannan halin sai mu ce halastan nan na nan cewa sallansa tana nan a daidai ya ci gaba da sallansa ya idar da sallansa ya ci gaba da harkokinsa ba zai sake wannan sallan ba wannan shine istisab na shar'i wanda imamu shafi'i bai yarda da wannan istisab din ba ya ce a'a ai ijma'in da aka yi ijma'in da aka yi an yi ne akan halin lokacin bai samu ruwa ba amma da aka samu ruwa babu maganar ijma'i a wannan wajen kuma shi bai yarda da wannan istisab din ba saboda haka dole a daidai wannan nake nufi bai yarda da wannan istisab shar'i din ba saboda haka dole ne ya zama ya yanke wannan sallan ya canza ya kawo wata sabuwar sallah daga hujja da malamai suke kafawa akan halascin wannan wannan hujja din shine Allah subhanahu wa ya bada ya faɗi ayoyi da yawa wanda suke nuna haka wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah subhanahu wataala ya ce ba ma azabtar da kowa sai mun aiko masa da manzo wanda zai faɗa masa sako saboda haka duk abin da ba faɗa maka an aiko maka da manzo amma manzon nan bai ce maka kaza wajibi ne akan ka ba shikenan ba wajibi bane akan ka bayan da za a iya zama wajibi akan ka bayan ba a isar maka da shi ba wannan yana daga cikin sharuɗa na shurutut taklif sai an isar maka da sako kuma ka fahimci wannan sakon da ayoyi da yawa irin ma atakum rasul fa khudhuhu ma nahakum anhu fantahu a takaice dai wannan shine al-istishab wanda kuma yana tare yake da albara al-asliya sai mu je al-aslu ar-rabi' ashar madogara na goma sha hudu daga cikin waɗanda al-imamu malik yake dogara da su wajen fitar da hukunce-hukunce na shari'a wanda shine khabarul wahid khabarul wahid menene khabarul wahid khabarul wahid yana nufin a larabce dai yana nufin labarin mutum ɗaya amma a wajen malaman usul fiqi da malaman ulumul hadith malaman hadisi idan suka ce khabarul wahid suna nufin hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaiɗaikun mutane suka bayar ba ɗaya ba khabar ɗin ba khabar kowane irin khabar ba a khabaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alwahid ɗin ba na ɗaya talba ana nufin ɗaiɗaikun mutane wanda za a iya ƙirga su su ne ake nufi saboda haka yanzu me ake nufi a da khabar wahid khabar wahid abin da ake nufi da shi shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya iso mana ta hanyar ɗaiɗaikun mutane wannan shine ake nufi da khabar wahid to me ya kawo wannan ya zama ɗaya daga cikin hujjoji bayan mun yi wani magana a baya akan nasul kitabi wa nasus sunna zahirul kitabi zahirul sunna saboda idan aka ce zahirul kitabi was sunna ana nufin sunna din ana nufin hadisi ne to me kawo a ce an ware hadisi kuma ana maganar shi na musamman abin da ya kawo haka shine a wancan sai mu dauke shi akan yana magana akan mutawatir ne wannan kuma da ya magana akan khabarul wahid yana magana akan hadisi na ɗaiɗaikun mutane ne wanda ba mutawatir ba wanda zai magana akan hukuncin sa domin malamai sun yi sabani da yawa akan hukuncin aiki da shi wasu suna ganin cewa bai halasta ya aiki da shi ba saboda mutum ɗaya ba hujja ba ne mutum ɗaya biyu ba hujja ba ne na yaƙini akan cewa lalle lalle abin nan daidai ne ko ba daidai ba ne domin mun sani abubuwan da suke sa mutum ya sami yaƙini suna da yawa imam al-ghazali ya kawo su ya kai su har guda shida ya kawo misali al-khabar al-mutawatir yana daga ciki wato labari ya zama mutawatiri ne ko ta ko ina kana jin shi wannan yana ba da yaƙini a cikin abu kamar misali a baka labarin da muke yawan ji cewa lalle lalle akwai wata kasa sunanta Singapore ko da ban taba zuwa ba yawan yadda na ji dinnan zai sa ba zan iya inkarin cewa akwai Singapore ba sannan ya kawo misali al-mushahadatul batina wasu abubuwa wanda muke jin su a cikin jikinmu wanda take yaqiniya ce kamar misali sanda muke jin yunwa sanda muke jin kishi sanda muke jin irin wannan wa'annan abubuwa ne yaqini da ba ba yanda za a yi ka iya shakku akan kana jin wannan abin sannan akwai alwahim dai suna nan guda har guda shida to mafi muhimmanci a wajenmu yanzu shine khabarul mutawatir khabarul mutawatir yana bada ma'ana na yaqini duk abin da ka ji shi ta hanya mutawatiri ba ka da shakku akan cewa wannan abin daidai ne to kuma ibada ga Allah subhanahu wataala ya kamata mu gina shi ne akan yaqini wannan shi yasa malamai sai suka yi sabani suka ce to abin da bai zo mana ta hanyar yaqini ba ma ya aiki da shi ko kuma ya aiki da shi ba shin hadisi ya zo mana ta hanyar sharuɗan nan na malaman hadisi da suka ce ya zama isnadin shi ingantacce ne ya cika sannan kuma ya zo ta hanyar adilai sannan kuma ya zo ta hanyar masu kaifin hadda sannan babu shuzuri a cikinsa babu illa a cikinsa idan muka samu wannan shin ya wadatar ko da mutum ɗaya ne ya rawaici wannan hadisin wanda a wajen malaman okala malaman al'aqliyat ba su yarda da irin wannan labaran komin kirkin mutum komin tsoron allansa komin wane ne su suna ganin cewa labarinsa to yani dai kawai ya dai fi wanda ya dai fi wanda ba irinsa ba kawai amma ba za su gina ilmomansu a kansa ba to amma mu a cikin shari'a shin muna yin aiki da shi ko ba mu aiki da shi to wannan shine babin da zaka ji malaman usul fiqh suna yawan magana a ce yajibu al-amalu bihi ko yajibu al-ilmu bihi yajibu ma yajibu al-ilmu bihi shine wannan mutawatir din nan dole kai aiki da shi kuma kai itikadin cewa yaqini ne lalle lalle abin da aka faɗi hakan yake shi kuma ma yajibu al'amalu bihi shine abin da ya wajaba kai aiki da shi amma bai wajaba kai itikadi akan ingancin sa 100 bisa 100 na yaqini ba zai yi zama kuskure ne zai yi zama daidai ne amma mafi rinjayen zato shine wannan abin daidai ne saboda haka zan yi aiki da shi wanda shine malamai da yawa suke yawan magana cewa ai mu a ayyuka an an umarce mu da mu aiki da zato in dai mai karfi ne to khabarul wahidi shine wannan shine abin da ake nufi da khabarul wahidi to khabar wahid shin hujja ne ko ba hujja ba kamar yadda na faɗi khabar wahid shine labarin da ɗaiɗaikun mutane suka bayar a labarin ɗaiɗaikun mutane shi aka san shi shine labari mutawatiri shi kuma labari mutawatiri ina ganin a wasu karatutukan mun yi bayanin menene khabar mutawatir shine labarin da ya zo ta hanyoyi masu yawan gaske ta hanyar da ba za a iya yin shakku a kansa ba yana da sharuɗa guda uku masu ƙarfi sharaɗi na farko shine ya zama adadin masu riwayan nan sun fi ƙarfin shakku akan cewa sun yi ittifaki ne akan ƙarya abu na farko kenan abu na biyu ya zama yanda yake a level ɗin farko haka yake a level na uku na biyu na uku na hudu har zuwa ƙarshen wannan levels ɗin wato ruwat ɗin da suka ruwaice malamanmu haka suka faɗa mana su ma malaman su sun kai wannan adadin su ma malaman sun kai wannan adadin har zuwa da zamanin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zama ana samun wannan adadin mai yawa ba dole wai idan aka samu adadin farko ya zama goma sauran ma duka su zama goma ba a abin da ake nufi shine mafi karanci ya zama ya kai adadi na mutawatir din duk da mun sani mutawatir baya da adadi kamar yadda malamai suka ittifaki akan sa ra'ayi suka tafi mafi ra'ayi mafi rinjaye akan cewa baya da adadi duk da yake kuma al-imam sayyidi ya rajjaha cewa kawai idan sahabbai suka kai goma to sauran ko nawa ne matukan ba su yi ƙasa da goma ba to in dai sahabbai suka kai goma yana nufin cewa wannan hadisin mutawatiri ne wanda yana nufin cewa baya tare da ra'ayin rashin adadi din wannan ya faɗe shi a cikin littafin sa littafan sa guda biyu ya faɗe shi a cikin al-azhar al-mutanatira ya faɗe shi a cikin muhtasar din al-azhar al-mutanatira din littafai uku kenan sannan ya faɗa a littafin sa subhanallah at-tahadduth bi ni'matillah a cikin ikhtiyarat din sa al-fiqhiyya ya faɗa cewan daga cikin ikhtiyarat ɗinsa cewan al-mutawatir adadu ruwatihi yakunu 10 to duk wani abu da ba mutawatir ba afwan ina magana a cikin sharuɗa na mutawatir sharaɗi na farko shine ya zama ya samu wannan adadin sharaɗi na biyu ya zama adadin nan ya zama daga farko har zuwa ƙarshe sharaɗi na uku shine ya zama ana ba da labari ne akan abin da an gano shi ta hanyar alhawas ne alhawasul khams wato an ce rawi na ƙarshe yana faɗin cewa na ga kaza ne ko na ji kaza ko na taɓi kaza ko na saurari kaza ko irin wa'annan abubuwan na alhawasul khams amma duk abin da ya isa ya zama ana magana ne akan kwakwalwa wato tunani to ba zai zama mutawatir ba wannan sai dai ya zama layi na ijma'i ko ba ijma'i ba ko wani abu daban so in mun gane mutawatir duk abin da bai kai mutawatir ba sunan shi al-ahad saboda haka al-ahad daga cikin al-ahad akwai mustafid المستفيد شيني كمان رأي الإمام حافظ الحافظ ابن حجر شيني حديث دا متم uku zuwa sama da haka matukan bai kai mutawatir ba suka rubuci hadisi kuma yawan su iri ɗaya ne misali wannan isnadin mutum a wannan isnadin a tabaka ta farko mutum hudu ne tabaka ta biyu mutum hudu ne tabaka ta biyar mutum hudu ne haka har ƙarshe mutum hudu ne mutum hudu ne ko kuma mutum biyar biyar ne ko kuma mutum shida shida ne matukan bai kai yawan adadin da ake iya cewa mutawatir ba a shikenan ya zama mustafiz ne shi kuma almashhur shine marawahu thalathatun shi kuma shine hadisin da mutum uku ne suka ruwaice shi wato mafi karancin adadin da yake zuwa cikin tabakatin shine mutum uku a tsabakan farko mutum biyu mutum hudu ne a tsabaka ta biyu mutum uku ne a tsabaka ta uku mutum biyar ne haka dai har zuwa ko adadi nawa ne ma amma ya zama mafi karancin sa mutum uku ne wannan ana ce masa mashhur sannan akwai al-aziz shi kuma al-aziz shine wanda mafi karancin sa shine ma rawahu thnani azizu marwi thnani aw thalatha mashhur marwi fawqa ma thalatha sai kuma al-gharib shi kuma algarib shine wanda mafi karancin sa shine mutum daya wanda a wata tabaka akwai mutum daya a wata tabaka akwai kila mutum daya din ko sama da haka ko ma nawa ne in dai akwai tabakan da ya zama mutum daya ne a ciki ya zama algarib to waɗannan guda hudun dukan su algarib al-aziz al-mashhur al-mustafid dukan su ahad ne ba mutawatir bane saboda haka wannan shine ake nufi da khabarul wahid kuma khabarul wahid a wajen al-imam malik hujja ne matuƙar ya cika sharuɗa na inganci wanda malaman hadisi suka sanar da su suka bayyana su a cikin alhadisu sahih matasala sanaduhu bi naqli adlin tam dabti min ghairi shuzuzin wala illa alhamdulillah mun yi bayanin sa a cikin wasu karatukan ina ganin ko na kuniya ne ko wasu littattafan da haka Allah ya ƙara ba mu ganewa da fahimta wannan shine sharaɗi na wannan shine madogara na goma sha hudu insha Allah madogara na sha biyar shine insha Allah za mu yi shi a karatu na gaba wato almaslahatul mursala in Allah ya bamu iko za mu yi shi tare da na ƙarshe wanda shine mura'atul khilaf sai ya zama mun gama da wa'annan abubuwan guda shida ay guda goma sha shida da al-imam abu al-allama Ahmad ibn Abi Kaf ya faɗa cewa su ne madogara na Imam Malik wanda tun a farkon karatun nan kuma mun yi bayanin cewa a ra'ayinsa ne guda sha shidan wasu suna ganin kasa da haka wasu suna ganin sama da haka الله أعلم والنيني ديدي أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته